wanda shi ne dace da ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna a cikin tafsirin wannan sura da albarka da da idan ba kuma ta ba za ta ne da kusurwa da wakilai a sha ashirin da shida yau za mu wasu aya
بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق هما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف أغي سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواغي سوءة أخي فأصبح من النادمين Allah madaukin sarki ke cewa wasu alaihim naba a bane adam bil haqqi karanta musu ba su labarin naba wato shine labarin ibnai adama ƴaƴan adama guda biyu sune habil da shabiya bil haqqi karanta musu da gaskiya kamar yadda Allah ce na hannu nabusu alaika naba'ahum bil haqqi inna hadha lahu al qasas al haqq al-qur'ani ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون maganar Allah magana ce ta gaskiya babu shakka a ciki ba su labarin ‘ya'yan Adam kabila da habila istarraba kurbanan za mu mai bayani kai a cikin da kurban yayin da suka gabatar da wani abun gabatarwa don neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine al-qurban wani abun da zai bayar kusa da dabba koyi wani aiki don Allah ya karba to dukan su biyu suka bayar da habi da sabi suka miƙa wa Allah a matsayin qurban fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar sai aka karɓi na ɗaya ba a karɓi na ɗaya ba aka karɓi na habila ba a karɓi na kabila ba فتقبل من أحدهما أحدهما أنا أنا هو هابيل هابيل شيء ولا هابيل ولم يتقبل من الآخر أما بعد هنا تيمم شيء قابيل قال لأقتلنك shikenan sai shi wanda ba a karbi nasa din ba shi kabilan sai ya ce wa ɗan uwansa uwansu ne ubansu ne fa ‘ya'yan annabi adam su ne waɗanda aka fara haifa a duniya sai ya ce zan kashe ka sai na kashe ka subhanallah wannan ita ce kalma ta farko da aka fara faɗa a duniya wani ya ce zai kashe wani ko kuma ɗan uwa ya ce zai kashe ɗan uwansa فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك yace wallahi sai na kashe ka kamar yace to saboda me me na maka me na maka zaka kashe ni saboda Allah ya karbi qurban dinka ni kuma Allah bai karbi nawa ba kuma gashi zaka auri yar uwa ta kyakkyawa wanda ni na fi cancanta da ita ni kuma an bani yar uwarka mummuna wacce ba na santa al'umma za su zo su aibanta ni daga baya su ce kayi wani abu an karba ni ba a karbi nawa ba gashi kuma ni an bani mata wacce take bata da kyau me ya kawo maganan mata kuma za mu yi magana insha Allah ta'ala yan gida ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya amma wannan kuma ita ce auratayya ta farko da aka fara yin ta har aka same ni aka same ka qala inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin sai yace a to ai ni ba laifi na bane ai Allah yana karba ne daga masu takawa inda kayi takawa mana habila yake cewa qabila da ka yi takawa ka bi Allah ka ji tsoron Allah ai da Allah zai karbi aikinka innama ya taƙabbalu Allah minal muttaqin la'in basatta ilayya ya daka litaqtulani idan har ka mika hannunka zuwa gare ni dan ka kashe ni litaqtulani dan ka kashe ni ni ma ana bi basiti yadiya ilayka li aqtulak ni kuma bazan shimfida hannuna dan na kashe ka ba mana in dai ka ce kai zaka kashe ni to ni kuma bazan kashe ka ba saboda ni inni akhafu Allah rabbul alamin ina jin tsoron Allah ubangijin talakai Abdullahi dan Abbas yake cewa Abdullahi dan Umar yake cewa aimullah na rantse muku da Allah in kana al-maqtul ashadd ashadd rajulain a cikin su biyu ko wanda za a kashe din ko wanda aka kashe shi yafi fa karfi amma me ya hana shi amfani da karfin sa dan saboda kada ya je yayi abin da Allah zai ce me yasa kai yana gani ya hakura har dan uwansa ya zo ya kashe shi wannan a shari'ar annabi adam alaihi salatu wassalam babu laifi idan wani ya ce zai kashe ka ka miƙa wuya ya kashe ka ɗin babu laifi a shari'ar annaba adam in ka ce ba za ka kare kanka ba ba ka yi laifi ba idan kai wannan za ka samu lada da matsayi a wajen allah haka sayyidina usman ibn affan khalifan manzan allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ya aikata lokacin da ahlul baghi wa dhulm suka zo za su kashe shi suka zo har gida suka ce kashe shi za su ƙarara ya kuma san kashe shi za su ya ce ina haɗa ku da Allah ba ku san cewa ni halifan annabi bane suka ce mun sani amma sai mun kashe ina gama ku da Allah ba ni sirikin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka ce mun sani amma sai mun kashe ka ina haɗa ku da Allah ba ku san ba cewa ni ne wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya faɗa cewa duk wanda ya sayi bi'ir ruma falahul janna wanda ya sayi rijiyar ruma aljanna ta tabbata a gare shi kuma na je na saya a lokacin yakin tabuka suka ce mun sani amma sai mun kashe ku ba ku san ba cewa ni ne wata rana mutanen madina suka shiga yunwa da talauci da bukata na yi odar abinci manya-manyan 'yan kasuwa suka zo suka taya kayan abinci na gaba daya da farashin da ya fi na kowa na kina sayar suka ce me yasa na ce ina da wanda ya taya sama da naku suka ce wallahi a kasan nan ba wanda ya taya kayan nan sama da namu tayin kuma ba wanda ya isa sai kayan nan sama da yadda muka saya babu shi a cikin 'yan kasuwa ya ce wallahi ina da shi ya ce Allah ya saya sama da yadda kuka saya inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ka gani Allah ya saya daga mu'minai ransu da kuma dukiyarsu gaba daya dan haka ina shaida muku wannan kayan abinci ana cikin yunwa da fari da bukata yace na sayar wa Allah na bawa Allah a gaya wa talakawa mabukata na Madina a zo a shiga layi kowa ba shi abinci kyauta ba ku san nayi wannan ba suka ce mun sani amma sai mun kashe aka ce hayya hayya za a zo a kare shi a zo a zubar da jini yace bai yadda a zubar da jini mutum ɗaya saboda shi ba ba dai kisa bane a bari a zo a gida har a gaji haka suka tsallaka gidansa suka yi wasu na Usman ibn Affan yankan rago yankan rago kwantar da shi aka yanda ake yanka rago haka aka yanka haka aka yanka sayyidina Usman ibn Affan to yayi irin na Habila ke da shi ma Habila ya tsaya dan uwansa Kabila ya kashe shi لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف, إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي نينا سوني كقومة دليفينا أكياما ما تبوء باسمي كقومة دليفينا واسمك قاكما ناك ليفين كتيب ليفينا كتيب ليفينك daga nan malamai suka ce duk wanda ya kashe wani to zunubin wannan wani yana kan shi yau da wani zai zo ya kashe ka a gida ko ya kashe ka a hanya to duk zunubin da ka ɗauka za a loda masa ne gaba ɗaya ga nasa zunubin da yake tattare da shi ga kuma naka da aka kashe ka a kiyama kuma za ka sha kwalarsa ka murɗe wuyansa ka ce ya rabbi sal hadha lima qatalani ya ubangiji ka sha kwalan wanda ya kashe gaba ya Allah ka tambayi wannan me na masa ya kashe ni a duniya ya Allah tambaye shi me na masa ya kashe ni manzo Allah yake cewa duniya idan ta zo karshe za a zo lokacin da wani zai dauki makami ya kashe dan uwansa an an tambaye shi me yasa ya kashe shi ce Allah bai sani ba shi ma kawai dai ya kashe shi a tambayi wanda shi aka kashe din kuma kai me yasa aka kashe ka ce Allah ban san me ne ba wannan lokaci zai zo in ji annabi to gashi nan ana cikin sa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika ka dauki zunubi na ka dauki naka fatakuna min ashabin nar shikenan sai ka zama dan wuta wannan kafin dan uwansa ya kashe shi yake gaya masa wani wasu malamai suka ta to yaya aka yi ya san cewa wannan zai juya zai ɗauki zunubinsa ya zama ɗan wuta kuma alhali kuma bai yi ma bai kashe shin ba kamar yanzu zai ce fatakuna min asabin nan za ka zama ɗan wuta kamar damar ya san zai kashe shi ne ai kawai ya ce dai zai kashe shi ne sai malamai suka ce a wannan lokacin habila ya tabbatar da kabila bai zai kyale shi ba jama'a ina so ku gane wannan rikici fa da ya fara faruwa kisan kai da aka fara yi daga gida ɗaya aka fare shi waɗannan mutanen uwarsu ɗaya ubansu ɗaya uwarsu hawa'u babansu adamu ɗan uwawa da ƙani ya ce zai kashe ɗaya فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين شكنا فطوعت له نفسه قتل أخيه كوي ران سيريا مسا كوي يكشد أنقوانسا كلمة طوعت أي طاوعته وشايعته وعاونته ران سيزقى شي يتيم كامسا قتل أخيه يكشد أنقوانسا كوكتي طوعته شجعته ران سيزابرد شي ya je ya kashe dan uwansa faqatalahu shedan ya zanyana masa kenan sai ya je ya kashe dan uwansa fa asbaha min al khasirin sai ya wayi gari cikin waɗanda sun yi hasara a ranar da aka kashe habila yana da shekara ashirin kamar yadda imam al-bazawi ya faɗa cikin tafsirinsa وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة هابيل ينا دي شكرا عشرين لوكة اكا كشيش يعني دا قابيلة ينفع تكش هابيلة to bai san yadda zai kashe shi ba kuma dan ba a taɓa yin kisan kai a duniya ba shine kisan kan farko kuma yace zan kashe ka amma kuma bai san ya ake aka kashe mutum ba ina ba sani ko an fahimta ai ba a taba ma yin kisa ba kawai kuma sai da aure ce zai kisa wannan kabila din a duniya shi ya fara kirkisan kirkirar kisan kai kuma har duniya ta tashi duk wanda ya kashe wani wannan kabilan yana da kamashi gashi kuma dan annabi adam to sai ya kasa ya zai ya kashe shi to amma ka kumanta akwai shedan akwai shedan sai shedan ya canja kama ya zama kamar tsuntsu ya ɗauki kansa ya sa tsakanin dutse da dutse sai ya buga sai ya hada ya hada dutse da dutse din a cikin kansa ya dan buga haka kamar zai kashe kanshi lokacin wai kabila yana kallo kamar yana koya wa kabila in za ka kashe dan uwanka to ka samu kansa ka ɗauko ka aje a nan dutse ka aje a nan dutse ka haɗa sai ka ragargaje ka hakan kuma kabila ya yi da ya gaisa ce yau wato ya gane tsuntsu fa ya ga yana yi shikenan sai ya kama kabila ya kama habila dan uwansa ya danne shi ya sa shi tsakanin dutse da dutse ya ɗauko katon dutse ya ragargaza kansa babu wani jayayya ai ba su yi kokawa ba an ce kabila habila bai yi komai ba bai ki zuwa ba bai yi fada da shi ba bai dake shi ba bai yi abu nan ba yana kallon sa ya kyale shi ya ga ikon Allah zai kashe shi din wasu malamai suka ce a'a ba a farke same shi ba sai da ya bari yana bacci malam sai da ya bari yana bacci Allah ka raba mu da makircin da za a mana muna bacci Allah Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu ya samu dutse kan dutse malam kawai dai sai dai habila dai sai dai ji shi a lahira ya mutu fa qatalahu ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai waye gari cin hasara wannan qur'ani bai faɗi yanayin yadda habila ya kashe kabila ba sannan kuma bai faɗi yadda um, kaifiyar wato danne shi yanka shi wuka ya sa masa wannan malamai ne na tafsiri suke faɗa kuma isnadi yana buƙatar a bibice shi a tabbatar da ingancinsa amma dai suna kawo a cikin littafan tafsiri don bayyana ƙur'ani ya fito fili alƙur'ani dai ya ce ɗaya ya kashe ɗaya ko an faɗa ma ya aka kashe shi ya ba ta ya aka kashe shi aka kashe shi dai an dai kashe shi kawai yanka shi ya sare shi ya harbe sai ya yi ya ne ya dai kashe shi kawai a ina aka kashe shi wasu malamai suka ce a basra aka yi wannan abu a basra a wajen gindin wani babban masallaci a yanzu a wannan wuri aka yi aka ce lokacin da ya kashe shi gaba ɗaya jikinsa sai dawo baki kirin shi kabil din sai canja kama ya baki kirin saboda munin kisa babansu annabi adam alaihi salatu wassalam ya tambaye shi ce ina dan uwanka sai ya ce ka bani gadinsa ne to wannan ita ce rasar kunya ta farko da da ɗaya fara yi wa uba sai ce na kashe shi sai ce me na kashe shi shi ne annaba adam ya ce da shi yawa shi sa na ga jikinka ya yi baƙi ƙirin ka canja kama haka malamai suka kawo amma wasu malamai suna sukan wannan riwaya din cewa akwai ta cewa duk da wannan tafasir karin bayani baya cikin abin da qur'ani ya faɗa Abdullahi dan Abbas cewa ya ajabalu saur ne kaga nan an ce a Basra Abdullahi dan Abbas shi kuma yace ajabalu saur wasu suka ce a Hira garu Hira a wajen kusa da Hira aka ce lokacin da ya kashe shi sai rasa yadda zai yi da shi tunda ba a iya binne mutum ba a lokacin ba a iya binne mutum ba to tunda ba a iya binne mutum ba bai san yadda zai iya binne ainihin gawa dan uwansa ba tsuntsaye suka zo suka yi ta taruwa akan gawa suna jiran a bada wuri su zo su cinye gawa to shine Allah ya turo hankaka sai ya koya masa yadda ake yin tono abin ne abin ne dan adam hankakan nan ya zo ya tono ya tono ya tono ya nuna masa alama shi kuma kabila a lokacin yana gani to shine Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi sai Allah ya turo hankaka yana ta tono tono a cikin ƙasa liyuriyahu dan ya nuna masa shiwa ya nuna wa kabila kabila kan ya mutu yanzu kaifa yuwari sau'ata akhihi yaya zai binne gawar dan uwansa kalmar sau'a ana nufin gawa sai da kabila ya ga hankaka yana wannan tono ya nuna masa yadda zai yi ko ce kafin lokacin bayan ya yi kisan kenan sai yana ya wailata yana cewa kaitansa kaitansa kaitansa ni ko ya zan yi in binne wannan gashi na kashe shi ban san yadda zan yi da gawar dan uwana ba a yanzu ka san dan uwanka ne yayi nadama ya nuna damuwa fa asbaha minan nadimin ya wayi gari yana cikin nadama dangane da wato kisan nan da yi alhamdulillah dangane da kashe dan uwansa da yi qala ya wailata ajastu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwariya sawata akhi yace ya kaitona ya kaitona yanzu na kasa aikata irin wannan aiki da wannan hankaka yayi in zamanto kamar hankaka ma na gagara yanzu hankaka ma ya fi ni sani ƙwaro tsuntsu kai ya fi ni sani yaya ake binne mamaci a jastu an akuna mithla hadha al na kasa zama kamar wannan hankaka fa uwari ya sau'ata akhi in binne dan uwana gawa dan uwana jifata akhi aurata akhi fa asbaha minan nadimin yawayi gari yana cikin nadama da dana sani subhanallah wasu malamai suka ce daukan sai a kafada yana ta yawo da shi bayan ya kace ya ɗebe shi a kafada yana ta zagayawa da shi yaya zai da shi yaya zai da shi wasu suka ce yana ta damuwa yaya zan yi rabo da dan uwana gashi yau na kashe shi bayi da rai ya mutu mutuwa ta farko kenan da aka fara kisa na farko da aka fara wasu suka ce ya shiga damuwa kuma gashi ya fusatar da baban shi kuma bai amfana ba da kisan nasa da yi fa asbaha minan nadimin to wannan shine a gurguje a takeice abin da ya faru mun koma farkon ayar da Allah can yace watlu alaihim naba ibnai adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima an yi wasu yaya guda biyu na annabi adam alaihi salatu wassalam malamai sun ba da labari cewa na na hawa'u matar annabi adam salam sun kasance farkon haihuwarsu suna haihuwan tagwaye ne guda biyu suke haifa maza da mata in ta zo haihuwa sai ta haifi namiji da mace namiji da mace namiji da mace wannan farkon duniya kenan an ce ta haifi ‘ya'ya arba'in a haihuwa ashirin ‘ya'ya arba'in haihuwa ashirin kaga kenan koyi suna haifan nawa nawa biyu na farko cikin ‘ya'yan annaba adam alaihi salatu wassalam shine kabila wannan wadda ya wannan barna shine dan annaba adam na farko kabila yana da ‘yar uwarsa husainansa kenan shi hassan ne ko misali don ku gane yar uwarsa da ake ce da ita wasu na cewa iklima ko uklima shine mutanen mu suke sa su su suna ikilima ba ikilima bane iklima ne ik ko bil qaf qaf ne ko uklima to wannan ita ce yar uwar kabila wadda ciki ɗaya suke da kabila na ƙarshen su akwai abdulmughis abdulmughis da shi ma ‘yar uwarsa amatulmughis su ma cikinsa ɗaya Allah ya yi albarka cikin zuriyar annabi adam alaihi salatu wassalam abdullahi na abbas ya ce annabi adam bai mutu ya bar duniya ba har sai da 'ya'yansa suka kai dubu arba'in haka abdullahi dan abbas ya faɗa ‘ya'yansa da jikokinsa ce da suka yi mutum dubu arba'in to don takaice mana isar shi ne wato da aka tashi lokacin don a samar da zuri'a ita wannan matar mace da take nan gidan kawai misalin da yayanka yayanka yana da ‘yar uwarsa ko wadda suke ciki ɗaya tare aka haife su duk uwa ɗaya uba ɗaya ne amma waɗannan su ne a sama kuma kanne ne to wannan matar mace din uwar kabila to shine aka ce za a hada ta da da habila habila kuma kasan kabila yake to uwar habila kuma za a hada ta da wa da kabila a shari'ar annabi adam a wannan lokacin ya halatta amma bai halatta ba kabila ya auri yar uwarsa wannan iklima din da ake faɗa tunda tare suka fito to mu shine yanzu aka juya aka ce bai halatta ka auri kanwarka da kuke ciki ɗaya ba ko yayarka ba to amma can a lokacin tunda babu wanda za a auren kuma su ne asalin zuriya to duk da dai akwai wannan a hurma din sai aka bambanta a fara haihuwan waɗannan sai kannan su sai aka halatta aure tsakanin ya da ƙani kowa da ƙani to sai aka ce shi habila zai auri wa ‘yar uwar ƙabila shi kuma ƙabila zai auri ‘yar uwar habila kaga an sun an kulla aure auren dangi ne kuma za su yi ta hayayyafa to su ma idan sun hayayyafa ‘ya'yansu su ma sai a haɗa su aure shi ne mu har yanzu a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi ana yi haɗa ‘ya'yan baffanu da ake yi ko ba haka bane yawa kanin babanka da yan babanka in sun haifi 'ya'yan to sai a hada su sai su yi sai su yi aure to abin da ya faru yana daga cikin abin da malaman tafsiri da suka kawo cikin tafsiransu Allah musu rahama a cikin sababin gabar dan wani zai ce a to me yasa me yasa aka yi wannan gabar har wani yace zai kashe wani to shi kabila um, yana gadarar cewa yar uwarsa ta fi ‘yar uwar habila kyawun halitta shi ma yake cewa ai ai ‘yar uwata da muke ciki ɗaya ai ita ce kyakkyawa ka duba ɗan adam fa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya fa amma bambancin kawai wa da ƙani ne ka duba asalin ɗan adam malam to shi a san ƙabila wai sai a bashi dama shi ya auri me ‘yar uwarsa ƙanwarsa kawai shi ma habila ya je aure abin ya ce tun da gashi tare suka zo uwa je aure yar uwarsa mana sai annabi adam ya ce ai bata halatta gare ka ba a shari'a baban su kenan adama ya ce bata halatta ka aure yar uwarka da kuke ciki ɗayan ba su kuka zo tare lokaci guda sai ce shi a'a shi kuma wai yar uwar habila din kyawunta bai kai bai kai yar uwar abu nan ba kun ji fa malam tun daga can ake magana kyakkyawa mummuna fa tun a wancan lokacin so shi habila ya yadda da hukuncin da aka yi zai auri yar uwar kabila yassa kenan ko shi kuma kabila ya ce shi wannan ba ta da kyau wadda suka zo ciki ɗaya ta fi kyau ka duba ɗan adam fa kai da aka halatta maka dan ma ba a bari abin yayi tsawo yayi zurfi ba aka ce sai kun ɗebi shekaru za a yi auren to haka dai annabi adam ya ta haihuwa ya ta haifa to wannan shine sababin rikicin to daga baya sai abin ya kai ga babansu shi annabi adam alaihi salatu wasalam sai ya ce to sai kun gabatar da wani abin gabatarwa ga ubangiji kowannen ku yi wata sadaka ya bayar da wani abu a'a dabba ni a'a menene a'a waye da sauransu shi an ce kabila mutum ne wanda yake ma'abucin dabbobi sai je samu raman miya lalatacciya cikin dabbobin ya bayar shiga ta nan ko a karba ko ba a karba ba ma ni ba ruwana shi kuma wancan ma'abucin noma ne shi habila manomi ne sai je ɗauka ya bayar da abu mai kyau kuma yana fatan allah ya karba to shine da aka zo fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar sai aka karba daga ɗayan su ɗaya ba a karba ba sai aka karba na habila tunda yayi da kyakkyawan niyya kuma shi mutum ne mai hakuri sannan kuma ya bada mai kyau ka ji ba kai ya bada mai mai mai kyau shi ko wancan sai da ya samu mataccen abu sai ya bayar to shine aka karba daga ɗaya daga cikinsu ba a karɓa daga ɗaya ba to kuma wannan bayan wancan haushin kuma wannan sai ya biyo baya shine kuma ya ce sai ya kashe shi to abinda za mu fahimta a nan haka dai malaman tafsiri suka kawo allah ya musu rahama duka waɗannan riwayoyi kamar yadda aka faɗa suna buƙatar isnadi ingantacce da riwaya tabbatacciya mu dai abinda ƙur'ani ya faɗa sun ba da wani abu na ƙurbani allah ya karɓi ɗaya bai karɓi ɗaya ba sababin gaba waye wannan an ce a ruwa ne ce wannan ba ta da kyau wancan tana da kyau duk yana cikin labaran malamai da suke kawo Allah ya musu rahama a cikin littattafan tafsiri rahmatullahi alaihim a nan abinda nake son mu tsantsanta a gurguje shine wato in kun lura an nuna mana cewa asalin kisan kai ya faro ne daga tun tushen zuriyar annabi adam 'ya'yan shi kuma an nuna mana munin kisan kai duk wanda ya kashe wani zai yi da na sani kuma zai yi nadama tun anan duniya kafin ya mutu saboda haka ya kai dan uwa duk abin da za a je a dawo ko me zai je dawo kada ka shiga layin masu amfani da makami suna kashe yan uwansu ko ma me zai je dawo ka nutsu ka san me kake yi kada ka kashe dan uwanka kada ka kashe dan uwanka saboda zunubin kisa baya iya lissafuwa a baki kuma duk wanda ya dauki rayuwarsa ba shi da aiki sai kashe mutane to shi ma fa mutum ne kuma ubangijin mutanen nan yana kallonsa ubangijin mutanen nan yana kallonsa so kisan kai abu ne ba mai kyau ba abu ne wanda yake yana da muni kuma zuciya take kawo shi an sha faɗa a ce mutum ransa ya ɓaci kurin ya ɗauki wuka ya ce sai ya farɗe cikin ɗan uwansa kuma ya farɗe ko wani ya gwada ɗan uwansa ya ce wallahi in kai kaza sai ya kaza ni da kaina na ga wani ya biyo ɗan uwansa da cebur suna aikin gini ba ya bi shi da cebur zai zabga masa cebur ɗin nan zai sare shi cebur fa na ɗiban ƙasa wallahi da ido na naga ya danna da gudu na ce wannan ya burge ni wanda ya gudun nan to da ya tsaya maka masa zai kuma sai ya kashe shi ko ba wani abu bane illa ya je a cika takardu ne ayi waye waye a je a kai shi kurkuku ba mamaki wata ranka gan shi ya fito yana yawo da yawa mutane ga sunan san kashe mutane sun fito suna yawo a gari ana ganin su saboda haka malam in dai za a kashe ka duk yanda za ka yi kokarin ka gudu to ka gudu kuma duk yanda za ka yi kai kokarin kar a kashe ka din kai kokarin kar a kashe ka sai dai kuma abin da Allah ya yi so mutum ya ce wai shi zai yi wani abin nan cewa ya a zo a yi ɗin kaza kaza a wannan akwai haɗari duk yadda za ka kare ko da ku a hanyar addini ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu inna allaha yuhibbul musini kar mutum ya je a neman wato neman gira ya rasa idansa sannan kuma wannan yana nuna mana hasada hassada ta samo asali ne tun daga can malamai suka ce alhasidu la ya sudu wa la ya nalu maksud mai hassada baya shugabanci kuma baya samun biyan bukata duk wanda yake hassada in dai aikinsa hassada ne to bai zai shugabanci ba kuma ko yayi ba zai ji daɗin shugabancin ba kuma ko yayi shugabancin bai zai samu biyan bukata ba kuma kullum yana cikin damuwa da bacin rai da bakin ciki to kaga yanzu wannan ai kaga akwai hassada a ciki me yasa wani zai samu kaza ni ban samu kaza ba kuma wannan ya nuna mana ashe kaga alfahari da mace cewa matata mai kaza ne matata mai kaza ne wani abu ne wanda yake tancan an yi shi sannan yana nuna mana hadarin wato shi kisa din kamar yadda muka faɗa ka duba a ce wannan bawan Allah da ya kashe dan uwansa sai da ya canja kama ya baki irin saboda zunubi baki ne zunubi wani abu ne mara kyau mummuna to Allah kiyaye ubangiji muke roƙo ya raba mu da dukkan abinda zai iya tayar mana da hankali ko kuma abin da zai samu ɗauki zunubi to wannan kam musamman ma zunubi da ya shafi da ya shafi wato wato zubar da jini la la la ai abin bai da kyau hadisi ya tabbatar riwayar Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuftalu nafsun dulman babu ran da za a kashe ta da sunan zalunci illa kana alabni adam al-awwal kiflun min damiha face wallahi dan adam na farko dinnan yana da zunubi duk jinin da aka zubar duk kisan kai ko na musulmi ko ba na musulmi ba in dai an yi kisan kai to wannan kabila din dan farko na annabi adam to malam yana da zunubi li'annahu awwalu man sanna al-qatla saboda shine mutum na farko da ya fara koya mutane kisa man sanna sunnatan sayyi'atan kenan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya sunnanta wa mutane mummunan abu to yana da zunubin aikin nan da zunubin wanda ya aikata har tashin alkiyama idan a anguwar ku kai ka fara kawo gidan kallo ka koya wa yaro yara kallo suna kallo samari suna zuwa suna kallon gidan fim ana sinima ana barna wallahi har duniya ta tashi duk wanda ya zo ya sinima a wannan gurin kana da zunubi idan kuma kai ka kawo sunna unguwar ku ka koya mutane tauhidi ka dora su akan aqida ta kwarai ka karantar da su Allah ya ce annabi ya ce har duniya ta tashi duk wanda zai zo ya da'awar sunna kai ma kuma kana da lada yanzu kamar Sheikh Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a Najeriya duk malamin da zai zo ya da sunan ya kira mutane akan sunna to yana da lada saboda shine mutum na farko da ya fara fitowa fili dai alanan ya yaki shirka karara a garin nan har jifansa aka yi malam gumi Allah masa rama a nan garin a kofar wambai wallahi har cikin gida kuma ba wani abu ya kashi ba ya zo ziyara gidan alhaji yusuf abdullahi Allah masa rama alhaji yusuf abdullahi wanda ya gina masallacin usman bin affan da makarantar usman bin affan tun ana tula tula tun farko dattawan arziki kenan kuma ana nan har yanzu ana ta gogawa to shine ya kira shine farkon wanda ya kira malam gumi nan duk da cewa ya zo nan ya yi karatu amma da sunan da'awa malami lokacin ana ganiyar sunna ɗin tana gafi ana zagin mutane ana la'anta ana kisa aka gayyato shi ya zo da ƙa'ida da doka ta gwamnati da izinin ya zo da komai da sauransu ya zo wallahi haka aka kewaye gidan nan aka yi ta jifan malam gobe wallahi da kyar aka fitar da shi a garin nan malam yanzu waɗanda suka jefe shi jikokinsu suna nan sun zama ahlus sunna ‘ya'yansu suna nan sun zama alusuna su kuma sun mutu suna bida'a shi kuma gumi ya mutu yana sunna so duk wanda ya kira akan sunna yana bayan wannan da cijo tsohon arziki kenan Allah ya masa albarka Allah Allah Allah ya amfanar da mu da abin da ya tafiye bari to haka duk wanda ya shuka sharri malam duk wanda ya kawo fitina cikin al'umma al'umma ta yaɗu sharri fasadi sabon ubangiji ya yadu ta dalilinsa to wallahi duk barnar da aka zo aka yi ta kuma yana da zunubi albadi azlam wanda ya fara abu shi fi kowa zalunci shi yasa ka yi kokari ka shuka alheri a cikin al'umma kada ka bari ka shuka sharri a cikin al'umma yanzu wannan ku duba wani adalci na shari'ar Allah ku duba adalci ku duba adalci yanzu wannan dan annabi adam ne kai ka ce a to ai tunda dan annabi ne ai ya kamata a daga masa kafa ko ba haka bane ba to amma babu wannan maganar malam ko dan annabi ne in bai bi Allah ba akwai matsala yanzu ga shi dan annabin ne amma duk wanda ya kisan kai yau yana da zanubi a tattare da shi so dan annabi sai ba abin da annabi ya zo da shi shi yasa manzo Allah ya ce wa na Fatima ya Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini min mali ma shi'ti ki roƙe ni ki tambaye ni cikin dukiyata duk abin da yake so in ina da hali zan baki amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a a wajen Allah ba zan wadatar da ke da komai ba kada ki zo a kiyama ki ce ai ke yar Muhammadu ne ke yar gidan manzon Allah ne ke yar gidan kaza ne a kiyama la ughni anki min Allah shay'a ba zan wadatar da ke da komai ba a wajen Allah tashin alkiyama amma a nan duniya duk abin da yake so in baki zan iya baki in ina da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda riwaya ta zo cikin Bukhari yana nuna mana hadari yin kisan kai manzon Allah yana cewa idza tawajaha almuslimani bi sayfayhima da musulmi da musulmi suka fuskanci juna kowa da takwabinsa yana son ya kashe dan uwansa wannan yace sai na kashe wani wani ma yace wallahi wani in na shi sai na kashe shi kuma duk musulmi ne fa kilahuma min ahlin nar to dukkan su yan wuta ne in suka mutu sabai suka ce fahadal qatil ya manzo Allah wannan mai kisan kai ne kowa ya sani wanda ya kashe wani dan an ce dan wuta ne ba mamaki ba ma balul maktul to ina laifin wanda aka kashe shi kuma manzo Allah ya ce inna wa arada qatla sahibihi ai shi ma wanda aka kashe shi din ai yana da ya samu dama da zai kashe dan uwan ai kaga abun ashe da niyyar da ka mutu ne ba ku gane ba ko mutum biyu suka dauki takobi suna fada ko suka dauki bindiga kowa yana so zai kashe dan uwansa kowa yana neman dan uwansa zai kashe shi ni in na samu wani sai dai shi kowa ne ya same ni sai dai shi ana wannan suka zo suka haɗu aka yi ragas sai ɗaya ya nasara akan ɗaya duk yan wuta ne gaba ɗaya in ji annabi ba in ji ni ba riwayar imamul bukhari aka ce ah to wannan ai shi ne kashe dan uwansa kowa ya sani ya manzan Allah to wancan wanda aka kashe shi ba ya ce ah shi ma ai da ya samu dama da me da kashe dan uwansa zai kenan dai fada da kashe juna ba abu ne mai kyau ba ba abu ne mai kyau ba abu ne wanda yake bayi da kyau bayi da kyau bayi da kyau Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito ya faɗa a wata riwaya kamar yadda Imam Abu Dawud ya ruwaito Allah ya masa rahama daga Hussein ibn Abdurrahman al-Ashja'i yace ya ji Sa'd ibn Abi Waqqas yana cewa daga manzo Allah akan wannan hadisin yace fa qultu ya rasulullah ara'aita in dakhala alayya baiti wa basata bi yadihi liyaqtulani ya manzon Allah yaya kake gani idan wannan dan uwana musulmi ya shigo gidana dan uwana musulmi ne ya shigo gidana ya shimfide takwabi zai kashe ni qala fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yace da shi a wannan lokaci kun kabni adam ko kabnai adam ka zama kamar ƴaƴan annabi adam guda biyu habila da kabila kaga kabila kaga habila da yazo yayi hakuri yayi jurewa yayi to shikenan to muna fatan Allah ubangiji ya sa mana albarka Allah kuma ya bamu zaman lafiya wani dan wani daidai Allah ya bamu lada wanda muke ne kuskure Allah ya yafe mana kuma Allah